الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين له من قريب أو بعيد أما بعد قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تعجيل العصر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وأبي, أو وأبي أروى وجابر ورافع من خليج ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تأخير العصر ولا يصح قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر
أنا سنة جنكي سنة أساس السيف wanda yake kuma suna ganin sun kawo jaganci hadisi na wajen masu abin nan jinga amma dai wannan ta'ajili shine na'am قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فقال قوموا فصلوا قوموا فصلوا العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنكر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في تأخير صلاة العصر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد تعجيلا الظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه وقد روي هذا الحديث عن ابن عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة نحوه قال ووجدت في كتابي أخبرني علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج قال وحدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن جريج بهذا الإثنان نحو وهذا أصح باب ما جاء في وقت المغرب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوى قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر ويصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارد بالحجاب وفي الباب عن جابر وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبي أيوب وأم حبيبة وعباس ابن عبد المطلب وحديث العباس قد روي موقوفا عنه وهو أصح وصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صاحب أبي بكر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث سلمة بن الأكوى حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من التابعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث صلى به جبريل وهو قول ابن مبارك والشافعي wannan kuma shine kaulin malikiya imam malik kawo da ɗan'uwa can baya kaga illa waƙatun wahid kuma ciki idan malik da shafi sun tafi akan haka imam malik ma haka ya tafi da tahimmu nan duk suna nuna lokaci guda kawai ga abin nan amma kawai da ya gabata jiya a da sai sun tabbatar cewa yana da lokaci biyu kuma ya inganci ala kullu halin dai gaugauta ne sallar magariba sanan na abu ne hadisi da ya zo in suka kare sallar magariba suna halba a kibiya har su ga inda ta sauka bayan sallar magariba kaga nuna ta'ajil din ya hadisi sananne na'am babu ma jaa fi waqti salati al-isha ila akhirah قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أنا عالم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة قال حدثنا أبو بكر محمد أبو, أبو محمد بن عبان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوان بهذا الإسناد نحوه روى هذا الحديث هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ولم يذكر منه هشيم عن بشير بن ثابت وحديث أبي عوان أصح عندنا لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء إلى آخرة قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد وزيد بن خالد وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين رأوا تأخير صلاة العشاء إلى آخرة وبه يقول أعمر وإسحاق هكما لما مسو مالكية جنك تشاء daga bai canza da kasar ga da tija za su zo bayan za a zo bakin masallaci a zanna a ta hira sai wajen kare goma sai a tashi sai a yi sallah sai kowa a gida amma kuma hadisi ya tabbata manzon rahama yana lura da yanayi in sun ka haɗu da wuri sai a gaggauta isha'i in sun ka jinkiri abin amma jinkirta in ba matsala ya saboda ya zama fita muhimmis ka yi isha'i ka shige gida kai tsaye domin kace malam eh lokuta ne da yake kasan babu irin yanzu kalanda ta ku yanzu ana haɗin wata yana sauka can zuwa irin ƙarshe ƙarfe goma haka shi ne ka waɗin irin wancan lokuta ne ka fahimta wadda a lokaci an kasi aka to kamar mu sai ƙarfe goma ba ba ta isha ce aka ba eh ɗaya lissahi ne da diba shari'i ka ƙara su gane babu ma ja fi ba aiki da ba aiki da shi yasa باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء إلى آخرة قال حدثنا النار قال حدثنا عبدا كم من يشوف. هو. باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والثمر بعدها قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا hira mana tattauna wadda ba ta da wani amfani amma ya abu ne za a tattauna na al'amuran musulmi ko al'umma don bayan an san da isha aka tattauna ba da shi amma dai a zanna ta hira mara fa'ida
kamar zance za a iya sashi mai amfani ko mara amfani wajen mutum je wajen amarya a yana yana mai amfani irin shayi ba mura ce da kai ba da tura irin in neman aure ya kai ba shi malam kabihi ne ka ji Na ma ne nake yi.
kan yi bare da gaske yana cikin abubuwan da kamar na mai amfani bare da gaske dama ga addini ko ga duniya a kullum suke zuwa na abu ya hita yanayi to kaga wannan daban ne amma asalin jawabi eh dokta asalin jawab amma an ka wuce da wani abu to wannan sai za'in shi sai a nuna din amma ba za a bata asalin ba eh ka'ida ce ya kamata mu lura ya sabuwar da aka yi in suna da asali amma abubuwan da aka kara to sai a dawo ga abu ga asali aka musulunci ya zo ga jahiliya wasu abubuwa mara kyau sai ɗaya sai tabbatar da asali warai alaikum salam bela ka rubuta soyayya na mutunci aljanna na yaka magana hadisi ne تعجيل العصر ko
laula ana shuka la ummati eh
babu ma ja fi ta'khir salat al-asr ko ta'jil ta'khir to tahir ga can baya
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه dama nan ya kawo shi don ya nuna manzara ma yana jinkirta abin al'asar ku yana ce ku kuna yin gaugawa kuna tsananin yin yayi ku tsananin yin sallar azhar da wuri ku ko kun yi shi saurin sallar al'asar imana shi yasa ba nan turmi zai ce ba ma ji a fi tahiri salat asar cewa manzara ma yana jinkirta la'asar ka heda wadda muka gaggauta al'asar amma daga mafhumi ne daga abin da aka fahimta wa an to ashaddu ta'jilan lil asar minhu kaga ko gaugawa bil ayn ta'jil gaugawa gaugawa lil asar amma kuma sai kaga ga su can sama ko fi ta'jil al asar din kaka abin da ya shahara ga malamai gaugauta al asar in lokacin ta yayi bisa ga jinkirta la'asar ciki ɗazuna maganin ce masaba abu hanifa su adda ra'ayin jinkirta la'asar amma jamhurin malamai sun tahi akan ga hadisi aisha sun ma rana ta shigo cikin ɗakin ta tun abin kafin abin da suka yi sallar la'asar kuma wannan shine kauli wanda ya inganci wannan ruwaya ba ta hito ƙarar ba akan cewa jinkirta la'asar irin wada ake yi misali la'asar ana in tana shiga ƙarhe misali hudu to misali ƙarhe hudu ko da minti biyu ko uku a yi la'asar ya yi bisa bari sai hudu da rabi ko biyar yanzu ya hanifiya ga irin ƙasashensu suna jinkita la'asar sosai sai ta lunka ma lokacin misalai ha waccan ruwa nan ma da ya kauce mata wadda suka magana na linkin na jinkiri ga aiki zai kawo wannan na'am mutaiman قال حدثنا أحمد بن بني قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف قال أحمد وحدثنا حماد بن عباد هو المهلبي وإسماعيل بن عليا جميعا عن عوف عن سيار بن سلامة هو أبو المنهال الرا... الرياحي عن أبي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس قال أبو عيسى حديث أبي برزة حديث حسن صحيح وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء
ورخص في ذلك بعض
نعم
قال أحمد
وحدثنا عباد ابن عباد هو المهلبي ورخص في ذلك بعضهم وقال عبد الله بن المبارك أكثر الأحاديث على الكراهية ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان وسيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي إمام بخاري كاشي صحيح صح cewa bayan isha manzara mana zama tare suna hira tare da abubakar akan al'amuran musulunci mana al'amuran musulmai bukhari ya yi babi a cikin sahinsa shine malamai suka ce duk wasu matsaloli masu muhimmanci ko kasuwanci ko wani abu sannan ma musamman harka addini to babu laifi amma dai wacce ake mujarradin hira wata ba ta da fa'ida la ga duniya la ga addini ita ce karhanci yake ga yana ya yi ba باب ما جاء من الرخصة في الثمر بعد العشاء قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقبة عن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن حسين حديث عمر حديث حسن وكان روى هذا الحديث على حسن بن عبيد الله عن إبراهيم أن ألقم عن رجل من من جعفي يقال له قيس أو ابن قيس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو عيسى هذا الحديث في قصة طويلة وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم في الثمر بعد العشاء الآخرة فكره قوم منهم الثمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج ga macen kitabul ilm buhari ya kawo wancan hadisi وأكثر الحديث على الرخصة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أث- la kamar لا ثمر إلا لمصل أو مسافر باب ما جاء في وقت الأول أول من الفضل a halarci abin gadin kuma nan kaga shi turmizi ya shaddada don shi ya yi hadisu hasan kuma ya bayani in buharin turmizi ya ce hadisu hasan ya tsaya yana da hasanun da gairi yana nuna hanyoyi suka kai shi wa illa bai kai arihin hasan garib ba eh da haka amma dai hadisi hadisi ne ingantacce albani ya hasana shi ko ya inganta shi na eh wakar waya eh wannan ya siga ce ta tawili an ruwaito amma da ka albani ya inganta ruwa in ka koma sahiha ta 2781 2781 قال حدثنا أبو عمار الحسن بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمه أم فروة وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفءا هذا حديث بيانغانتنا
wancan mamala akwai abdullahi bin umar al'umari ya ya mana da shawahid ne na'am ya sani kyali abdullahi bin umar ga shi nan da ibi ne amma ya da shawahid eh ya ya ya ma da hadisin bai inganta ba akwai sayyiduna abdullahi juhani tana da shi yan matsala ga umar ibn ali eh eh قال حدثنا آبن بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله وال- والوقت الآخر غف آه، عفو الله قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود قال أبو عيسى حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس هو بالقوي عند أهل الحديث واضطربوا في هذا الحديث وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه nan malam a tirmidhi ya kasara kwarai farko dai akwai sakat na ku wasu wasu da amma tana wasu na da naka da ka karanta ba ku da wannan مم.
ya ya ce aza hadisun garib wa qalu rabbi abbas annabi sallallahu alaihi ba ka da shi a a kausi ya sashi ne shi yasa na tsallake don mito kana tsallake shi kuma gashi Eh, wa- ba bana ku sakada min ba'd rizq okay to ban diba ba Mm, akwai.
Alright. sannan wani hadisi albani ya ce ma hadisin ƙarya ne saboda wanda a ciki iya akwai yaqubu bin walid almadani malamai sun ce makarici ne to haka hadisi ne mawdu hadisi ne mawdu ka mika musu
mai sanyi ne okay kuma na tsallake A to ka- hadisi ne mawdu kajiya warai ina cikin kasabinan kibar amma kaga nan tun yi sai kasara bai magana ce ba sai da yana magana umari to umari miya bube da wani tun da dai yi da titi na ta kauya amma an gana shi manyan makaranta warai yana cikin abin da ka ga hadisi ah, eh, ka gani yaqub ibn walid al-madani ya matsala hadisin yana cikin makareta sanannu manyan makareta yaqub ga yana gaban ka ya kasa shi mala قال حدثنا to daga abdullahi bin umar malami ne na biyu ahmad ne ala ta sana yaqub ibn walid al-madani قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري عن أبي يعفور عن الوليد بن العيزار عن, ابن عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا قال لابن مسعود أي العمل أفضل قال سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة على مواقيتها قلت وماذا يا رسول الله قال وبر الوالدين قلت وماذا يا رسول الله قال والجهاد في سبيل الله ماذا بعد ذلك شيني وهذا حديث حسن صحيح وقد روى المسعودي وشعبة وسليمان هو أبو إسحاق الشيباني وغير واحد عن الوليد بن بن العيزار هذا الحديث قال حدث- متفق عليه وهذا مسلم سنتيجي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخرة آخر مرتين حتى قبضه الله هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل قال الشافعي والوقت الأول من الصلاة أفضل ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختاره نبي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل ولم يكونوا يدعون الفضل وكانوا يصلون في أول الوقت قال حدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي ku lura da wata fa'ida nan kaga jumlar ba karama bace ga dalibi ya lura da ita kaga yake ce ikhtiyarun nabi sallallahu alaihi bakar umar sai ce falam yakunu yaktaruna ga al'amarin addini illa ma huwa afdal wannan ka'ida ta tsanna ga ta kaida ce salafiyya koyo shi abinda manzon rahama yayi khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko khairul huda ya tabbata an ce haka na'am yake wannan mu ya shaida da ma dawo ko eh ya dawo to kaga to duka wannan ka rike ta ga duk abin da kai ni manzon rahama yayi mi sahabai suka yi wallahi in dai ga addini ne babu lau kana khairan la sabaquna ilai kuma sun riga mu in dai ga addini ne wallahi sai dai mu kawai da Allah musu kaji ittabi'u wala tabtada'u faqad kufitum ku bi kar ku kaga an gama an isa maku komi an maku wanda magana ta tirmidhi cikin ka'idodin da ya kamata kowace mutum ya zanna ga kwakwalwarsa aikin manzon rahama da sahabbai nasa wallahi in dai ka addini ne ba wanda ya isa in kana so sai dai ka bi ka bi abin da suke amma ka kago na ko kaga kana da wani abu da yi to bace bata ce karara wannan jumla mai mai muhimmanci shi kwarai ya kamata a ja mata layi ko da malam ka ciya ana abdul hab ku ja layi wata ja mata layi Allah kara mai laya آمين. باب ما جاء في ساوي عن وقت صلاة العصر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وما وكأنما وتر أهله وماله وفي الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري أيضا عن سالم عن أبيه عن أبيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام an yi maganganu akan fahimtar su wasu malamai suka ce abinda aka nufi ka annama din kaga yana nuna cewa kamar ba wai dole ba ya zama haka abin waɗannan ba za su nan a ka zuwa kogi ina ga hoton abin su ita ko in ba a gani ne ko na yi sun ko ana gani ne o ba su wani a rubu da ni ai. aiki ka same ka yanzu na
قال حدثنا محمد بن موسى البصري ma da ya hankuri أوكي.
sannan akwai ana samun matsala ko suna fahimta ba haka ba wanda ah, al'asar ta kuce mai kama ya ya hal- ya rasa yaransa da dukiyarsa malamai suka ce in ya bari lokaci ya hita kuma amdan amma tare da haka nan wa in ko bai bari ka jinkirta to kana iya shiga cikin jinkiri mai yawa amma dai wannan hadisi na gaskantuwa ga wanda ya bari har eh, da wuri ya hita da lokacin la'asar ba tare da wani uzuri ba to hasara da yi shine kamar wannan hasara da wannan hadisi ya nuna wannan shine fassara da tafi inganci ba ana nihin kawai la'asar ɗin ka jinkirta ko irin minti goma ko ishirin a ce wannan ba shi bane wanda ya rasa sallar jama'a kaga an shaddada a ce in mutum bai sallar eh, shi- a la'asar cikin jama'a ba hadisi bai ce haka ba kawai sallah ce matsayin na kawai salatul asar ce ba cikin jama'a ba eh na mutum قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامد عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر أمراء يكونون بعدي يكي- يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كان لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن صامل قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام ثم يص- ثم يصلي مع الإمام والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم وأبو عمران الجون اسمه عبد الملك بن حب- حبيب akwai magana da yace wa salatul ula ita ce sallah ta abin nan amma ga malikiya suka ce a ga nan cikin mutum sarka sauran ta wai mufawwadan wai mufawwadan eh da abin Umar ma ya mauni in kari in su wai ka ba Allah zabi wanda a daidai ka abin nan wannan haka su malikiya suka ce amma ko da nan Imam Sunni zai ce ta wannan da kai ta farko ita ce farilla wannan ta biyu da kai da shugaban daga baya ita ce nafila don hadisi ya zo karara Eh, wannan magana ta maliki a madogarar su magana abdullah bin umar don ya ma wani inkari haka din yace kai za ka ka kawai ka fawo dama Allah duk wanda ta yi zaben maka amma wannan hadisai sun nuna ta farkon da kai kai dai a cikin warkon lokaci ita ce farilla wanda ta kai bayan liman eh, nafila ce kuma wannan alami ne na alamun nubuwa annabi ya faɗi wannan kuma ya tabbata banu umayya su an ka jaraba da wannan abun bayan wucin manzo rahama dama da wadda ta farko ga tarihi banu umayya da su ka jinkirta lok- sallah sahabbai da yawa sun riski wannan abun da annabi ya faɗa za ka da yawan su zuwa su yi sallar su a gida sai in sun ka hito lokacin da sun kaso sarakunan su yi sallah sai su bi su za ka wannan ya nuna a alamar ta annabci manzon rahama ya faɗa abu tun kafin ya zo kuma ya faru kawai da ya ambata sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar Allah na'am kuma hadisi na gwada cewa kenan bai halarsa a yi tawaye a ce Wannan- an yau ne da wani a tawaye ya yi mugu abu ne shi da tsaye musulunci da tawaye ba su tare ba a taɓa yin tawaye ba a san tawaye da su musulunci wannan turawa so in kawo shi ko ko ma wani ya zama na su zama sai an ƙarsa su taho su yi nasu akwai masu wannan duk ba daidai ba ne باب ما جاء في النوم عن الصلاة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أنصاري عن بقتادة قال ذكروا النبي ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما تفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها kuma wani alkhairi ne nan قال وفي shi الباب babu ba su ta shi ba a zargin ka وفي الباب عن ابن مسعود وأبي مريم وعمران بن حسين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وأبي سعيد وعمرو بن أمية الضمري و... وذي مخير وهو وفي مخبر وهو ابن أخي النجاشي قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح kuma ana ce ne وقتار zi mihmar mihmar ana ce mai haka eh ko wani akwai وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ فيستيقظ فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذك أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب
asali dai din saboda lokacin sa ya wuce don haka so gani lokacin sa abin nan haɗuwa rana ko hitowa to ga wanda ya ganganta amdan amma ga mai ran ko ba da shi wannan kuma shine maso maliki ya kawo da ambata قال حدثنا قتيبة وابن وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة قال يصليها متى ما ذكرها قال يصليها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ويروى عن أبي بكر أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب haka magana ce mai sabani amma dai ranka ta duk lokacin da yayi wancan karaha ko haramci to ga wanda yake da bai yayi ganganta amma mai ranko babu amma kuma jinkita ta a ita lokacin karaha ko tahrim kuma su sabbai sun ce akai ka abubakar rashin da sauransu na'am قوله وأما أصحابنا yana na ashabul hadis ashabul hadis na'am wa alaikum salam na'am yace
المنبه eh wai mutum ya sa alam na waya Alam.
oh alam zai haka da shi to abdullah ba ba haramta amma ya kamata mutum ya tsara ma kai ne ba dai sai haka din ba amma in bai iya sai haka yahi da ya zarce ta bacci ai shi ne yanzu misali mutum na son tashi irin karhe hudu ko sai ya sa karhe uku alam sai ya tadda shi karhe uku ko sai ya zamanto ya shirya irin nan saboda mutane daban-daban suke gaskiya magabata dai ba su da alam yanzu yana ya tuna akwai wannan shehu abdullahi yana da littafi to ciki a wancan lokaci akwai ayoyin da ya ce yanka karanta za ka tashi ƙarshen surar kaji eh me yake sarki su ƙarshen surar kaji to in ka karanta za a kwanta shehu abdullahi ce za ka tashi in kana sun tashi da dare wannan lokacin su irin wannan abuwa suka amfani da shi na?
a sa wannan mana ƙarshen bakar a bashi haka ayo ne kai
نعم وش كلمة ذات نعم إيه، كا كا إيه، kiyayewa eh wana tarawa tarawa ya hidima ne ke a harza sai dai hadisin kawai da muka ce bai inganta ba kawo kala na'am
bala ya ce bugar da haka tabla ya gwandu na'am ya ce shi mujarrab ne to kajiya Da wa- Duk wani ya eh, magana shi wa Abdullahi Bello ne ce da wani malami ya ce mu da da shi yana yi da ya fara tashi ya kai ka ga ba sai ka samu alam ba kore eh a ba tambayar
ha wani ya sai
باب ما جاء في الرجل تقول yi wani yi da da sa ba wani ba da yi ka kuma ne sai za ka kwanta abin nan na eh ko shi ne ma Abdullahi kuma kana kamar irin ko
ya shiga cikin jama'a ya sa alam ya kamata kai ai kana cikin masu kula da shi Abdullahi ka sa shi sai ko hada duk wanda ya fita ku kashe ni kawai da gaske in ya ta damu mutane sai ku tashi ku kashe mu a shi ya manta shi fa aka ba
eh a'a damu mutane kai alaga ta bala eh fadakarwa yake a kaikace ai shine mai kwata waye in an yi abu ya shi ne Yan- yana sanarwa ne.
Shi jama'a ne da sa kuma alam kuma ba shi tashi ya ta ringe yana da mutane ya kamata a tashi a kashe ringe akwai masu yin to a rage haka amma in dakin har su kai ka sani in daki duke ta yi amma shi jama'a ya kamata jama'a a lura cutar da abokan zama in na yi sabo kuma ne wallahi malam ka lura Biyan waɗannan abubuwan ku yi tsaye ku hana wani bai zai da siyar da ake to ta ji.
Allah shiga ta bala aikin alif ai karatun katsina ya kwace wayoyin wasu ya ci gaba kawai tunda dai an ba shi wanda dai ya kawai a anshi a yawa dakta ba ko kaka ai kawai ya kamata mu kula yan uwa ɗaliban ilimi a zo an zo neman lada ne kan mutum ya koma da Allah ya dauki Allah ba mu da gyara na
باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ قال حدثنا أن قال حدثنا هشام عن أبي زبير عن نافع بن جبير بن عطم عن أبي عبيد عن أبي أبيدة عبيدة ابن عبد عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله بن مسعود إن المشركين شغلوا رسول الله شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء وفي الباب عن أبي سعيد وجابر قال أبو عيسى حديث عبد الله ليس إسناده بأس ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة عبيدة لم يسمع من عبد الله وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائد أنهم أن أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه وهو قول الشافعي za a ruwa malamai sun ba da dama ka fiyoyi da yawa misali in rikwanne ya azar ta zo ana bin kwasu azar in ka yi ka yi ko goma ko ta kwana kaza ko ko ka zanna ka ta yi ya ta zuba ko wani lokaci duk hanyoyi ne na ranka sallah irin wannan ma dai ka Allah ya tsare mu ce kai wannan
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال أن عمر بن الخطاب قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها قال فنزلنا بق- فنزلنا بطحان inna bi ma'ana ma
فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح wannan zanen a sabkar da sallar salatul khawfi ne a shi an handar an yi ta ne kayan a abin da salatul khawf to daga baya da salatul khawf ta zo sai ana yin sallar cikin lokaci nan lokacin ba a saukar da hukuncin salatul khawf ba باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها ألها العصر وقد قيل إنها الظهر قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو, وأبو النصر وأبو النضر أم محمد بن طلحة بن مصرف عن عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا غنار قال حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الوسطى صلاة العصر قال وفي الباب عن علي وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي- وأبي هاشم ابن عتبة وفي الباب عن علي yace في بعض النسخ ba'daha وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت.
ga wata- وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم ابن عتبة قال محمد Muhammad قال علي بن عبد Buhari قال علي بن عبد الله حديث الحسن اب- عن Ali سمرة bin Abdullahi shi ne ibn Madini عن سمرة ابن جندب حديث صحيح وقد سمع منه حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقال زيد ابن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر وقال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا قريش ابن أنس عن حبيب ابن شهيد قال قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال سمعته من سمرة ابن جندب wannan ne yayi sabani akan salatul wusta akwai wajen kauli tabbas akan salatul wusta amma dai imamu sai yana da risala da ya akan haka amma kauli ingantacce daga waɗanda hadisai ya nuna salatul asr ne tare da akwai maganganu na sahabbai ga wani haka amma wani ga hadisai na abu na abdullahi mas'ud da na ali da duka su inganta marfu'an haka kauli ingantacce kawai da ibnu kasir cikin tafsiri ya ce ya mamaki ibn abdulbar al-maliki duk da cewa bahar ne ga hadisi har ya karkata yace salatu dawai abin nan sallar subahi ce yace malikiyanci yayi shiga hadisai karara sun tabbata salatu wusta salatu asr yake raddi ga karkatar da ibn abdulbar yayi cikin tamhid al-istiskar da cewa salatu sufni don ga malikiya ahal madina kawai da mai risala waɗi sun ce cewa salatu suf dama waɗanda saloli ne kawai da manzara ma faɗa su ne manya salatu la'asar da suf wanda man sallabar burdaini jihar janna su ne sanyi biyu da la'asar da asuba amma wanda ya yi da kauli waɗanda hadisai sun tabbatar dai salatu su ta mafi ficiya amma akwai kauli takwas ga matsalar na'am sallar farko ita ce azhar magana ingantatta in za a kida azhar ita ce farko za a ce azhar la'asar magriba isha asubahin haka aka kida eh haka malamai ta kida eh dan ita an ka fara bayanin ta mala'ika jiwa hito ya koya ma manzon rahama sallah sallah azhar daga lisai an fara daga azhar
قال وأخبرني محمد بن إسماعيل عن علي بن عبد الله المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث قال محمد قال علي وسماع الحسن بن سمرة صحيح واعتج بهذا الحديث باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر قال حدثنا عمرو بن مني قال حدثنا هشام قال أخبرنا منصور وهو بن زاذان عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر بن الخطاب وكان من أحبهم أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وفي الباب عن علي بن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر وأبي هريرة بن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابعي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسلمة بن الأكوى وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبوه وأبي أمامة وعمرو بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية قال أبو عيسى حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وأما الصلوات الفوائد فلا بأس أن تقضى فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع كتادة من عبد الآلهة إلا ثلاثة أشياء قال حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأهل أن يقول أنا خير من يونس بن متى وحديث علي القضاة ثلاثة باب akwai wani abu da ka nuna magabata sun tafi da karatun wani dukkan malaman hadisi magabata ta kai a ta wuce malamin zai ce maka wane hadisi kaza ya jiya ga wani zai haɗa maka adadin in ka an ka haɗi wani hadisin zai ce bai ji shi ba saboda sun bi abin sun bi shi sun bi shi amma mu ɗabi'ar mu da bancin mu abubuwa ba mu itiƙani ya sa ka da ana ce mu haƙi ƙuna wasu suka haƙaƙi zare da abawa abu shaka ya kamata in kana ciki za ku tafi shi amma galibi ɗalibai yanzu karatun mu duk shaf shaf wala mala shi abin tausayi ko da alama a kiyama ne amma mu zurama ce za a ce da ilimi su magabata karatun nasu karatun ne yan sa waɗanda yan bida ba san darajar malaman magabata ba wani irin irin hidimar da suka yi ma addini wani hadisi guda har ya tabi ya san shi sai ya gano shi ya je nan ya je nan ya shuba hadisi ne jiya sai da kewaye hijaz da iraki bin hadisi guda sannan an ka ce ya koma gida shan hadisin hito inda ya baro haka suka abubuwan rayuwar gaba ɗaya amma mu koyo shi abubuwan ka bulugo ka dan ka karanci bulugo ma ka haɗa shi ba amma duka ta mutane hankali wallahi mana kuma dalibai mu ci gaba da karatu Allah ya ji kamala furgumi da kace a ta karatu magana ce ta hikima a ta karatu a ta karatu kakka yadda kace kai yanzu ka kai wani matsayi shikenan ka ja daga na kuskure ne Imam Ahmad da lamari ne ko zai rasuwa an kauna hadisi ya ce bin shi an ka ce ya ce a kawo mai alƙalami da an ka ce za a ce malam ya ce in mutu na san shi ya yi in mutu ban san hadisi akwai wani dan uwa wanda ya rasu ko dan indiya din nan wani mai kokari ya tara irin waɗannan waƙa'i na malamai lokacin da su mutuwa amma suna neman ilmi wata risala yana da ita buga su ko ɗan uwa da su kawai ya tara magabata wanda zai mutu lokacin ilmin da ya jiya bai bashi ba rayuwa haka ya kamata mu zama kan mu kawai mun kai wani matuƙa mun ka kai wata matuƙa yan mun muka ma'adalci da kai ina ko malaman mu na ƙasar da an kai karatun su ba su da komi ba su da kwali amma kai ka san karatun su ba ka san ba irin naku na shi kyauta ni mutum
Dubun sallama.
Na'am. Na'am. Eh ya tabbata. Ya iska da shi. Eh kwarai. Ya tabbata dan shi manzo Allah har alheri shi gaba ta bai bane. Eh babu ma jaa fi salati ba'da al-'asr قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر وصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وحديث ابن عباس عصاه حديث قال لم يعد لهما وقد روي عن ذلك
وحديث ابن عباس عصاه حيث قال أصح حيث قال لم يعد لهما وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس وقد روي عن عائشة في هذا الباب وروايات روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين وقد روي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس والذي والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا من استثنى من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة وانا حديثي آه وكرواية الباني بتحقيق سا ياتي ثم لا يعود لهما ياتي منكر cewa bai sake ba kawai da yin ɗan gwacin ba waka ruwaya mun karshe da wanga lafazi sannan isnadin ma da ibi ne duk da nan turmiji ga zahiri ya kokarin cewa hadisi ne hasan cewa inna masallan nabi sallar rakatai ne ba da las lana wa atahu malin wa shagaratu wa an rakatai ne ba da las wa sallahu ba da las amma summa lan ya'ud lahu ma wannan lafazi munkar ne da ya tabbata Aisha ta yi bayani sauransu na'am kuma kawai da kawo matsala ce mai sabani gaskiya amma jamhurin malamai na musamman Abu Hanifa da malikiya da wani ruwaya wadda ta yi ƙarhi wajen ahmad cewa ba a sallah bayan la'asar da bayan asuba sai bayan gushewa abin nan kuma sallah a makka na yin rakace tawaf shi ma akwai saɓani shi ne shi tirmizi ya kawo jamhuru na gani za ka yi tawafi amma kakka yi rakace tawaf ka jinkirta kana ya ƙarawa in bayan magariba sai ka yi koko kai da kai baya abin nan sallar asuba kai ta yi hara ta hito wannan shine kaulin Umar da mutane amma Imam Shafi rahimahullah da wata ruwa daga Imam Ahmad wadda Ibn Bas rahimahullah ita ya tafi akai kuma malaman Saudiya ta suka fatawa cewa zawatul asbab sallah mai dalilai kamar tsakacin abin nan ka shigo ta yi da irin waɗanda na tawafi abin nan raka su tawaf suka ce in dai sallah ta da dalili to babu dalili ai wannan shine wasu shafi'iyya kuma wani kauli shi kuma sau Ahmad wanda Ibn Baz da malaman Saudiya suke akai amma mu suna ganin ba za ka yi nafila ba bayan la'asar ba za ka yi nafila bayan asuwa ba sai bayan rana ta waɗi koko abin ya fito عن شيابته باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب قال حدثنا حنان قال حدثنا وكيع عن كامس بن الحسن فلت أمام الشافعي تاهي زمان تكيا أنت حقات جمعين يعني زمان تو أنت شكو مسلاتي تهية المسجد كودا بالا أسني كي يعني أما أنا كان كما كان شيء من سأون غسكي ودى إمام الشوكاني سكنة للأوتار يقاسى ترجيهي duk ko ka san waye shokani ya yi tawakkufi cika shi bai san ma saboda hujjojin da kowane ke yi kowa na da hadisai kuma ga sahabbai kowane ke yi da kowane da wani da risala ce ya yi yake ce a magana gaskiya wata halacci shi ya yi ƙarfi saboda abin da ya zo daga baya wanda manzon rahama duk an yadda da bai yi amma dalili yayi kisa Aisha kai kisa Abdullah ibn Zubair kai da wasu sahabbai saboda sun ce wannan shine abinda manzon rahama ya mutu akai haka dai matsala ce mai ƙarfin gaske sabani yana da ƙari saboda kowa na da hadisai da sahabbai amma dai magana shafi ta daɗi zawatul asbab in babu to ba a nafila ma'ana kawai ka tashi bayan sallar la'asar ka ta nafila wannan bai halatta ba amma in akwai dalili ka shigo ko wani abu haka ko qada'i ko da yamma magana nan rankon sallah wannan kana yi bayan la'asar ko bayan asuba kafin abin amma in ba ka na mutu halatta to jami'i yahi bisa ga tarjihi na ka'ida shi sananna na malakul yana ji ya sallar la'asar da liman ya saba yin nafila kafin la'asar
la'asar waye babu wani abu da ya zo don nafila kafin la'asar wannan kai ka saba ba shari'a ta zo da shi ba haka kai hankuli kawai ka bari inda shari'a ta zo da shi shi manzo rahama bayan azhar ya kai to sai an ka shirantar da shi da wani abu bai samu yi ba rawatib shine sai ya ta bayan la'asar kaji amma kayan la'asar ba abin da ya tabbata hadisin da ya zo yin nafila kayan la'asar ce wanda ya raka a hudu Allah ya ji tsawon da ya raka a hudu kayan la'asar hadisi akwai maganganu za mu zo mu gani shi ko sun da a fashi kuma wannan nafila ce ba ba rawatib bane za ka yanzu in ka saba wani abu iyan kawo da ya tabbata annabi nayi sai kai wanda yayi in kai kai sawa abin ka kai ba kai ba ka da wani hukunci na shari'a ka kallo ka fahimci ba yana kawo na ga baka fahimta ba eh bismillah mm na'am najiya na ji gawa ta mala hankali kana wuri na faɗi maganarka na faɗi ma hadisi na ce akwai maganganu ga ingancinsa don haka wannan ba rawatib ba ne za ka in baka yi ba ka haƙura sai ka bari da daddare ka tashi ka kirbanci ka ta yi
قال حدثنا هنار قال حدثنا وكيع عن كامس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء وفي الباب عن عبد الله بن الزبير قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب فلم يرى بعضهم الصلاة قبل المغرب وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة وقال عمر وإسحاق إن صلاهما فحسن وهذا عندهما من على الاستهباب باب ما جاء في من akwai wani tambihi da faruwa nan shi magana da muka yi yin sallar nafila kafin sallar magariba amma abin da ke magana kayan waɗuwar rana ko dama ai magana waɗuwar rana don haka wanda nafila da aka yi bayan kiran sallah kafin a yi magariba ba ita ce wacce ba don lokacin da an kai lokacin shawaf ne tun da rana ta riga ta faɗi ba ka maganganu irin nan na jiya ce har sai an yi magariba ba gaya ba haka ba har rana zai ta faɗi za ka wannan hadisi na yin saluban abin nan a zana ne liman sha to wannan ya halatta a yi babu karhanci a ciki amma wanda ya so ya yi sai wanda bai yi ko babu da yi
باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد وللعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وفيه يقول أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها wannan shi ne ibn abu zubair ya bayani na ana magana a sahabar azab kamar mace ta kare haila ta kahin za ta yi wanka ta samu raka daya to kahin ta wadi ka za ta yi azar da la'asar haka ma kahin ta to albijiri za ta yi magariba da isha su ne ashabul azab masu uzura ko bacci ko mai haila ko irin waɗannan uzura su aka magana za su yi ada'i ne ba ƙada'i ba tunda abin nan akwai sauran raka'a guda sai wannan raka'a sai ta jawo sauran raka'o'i ko da mutum ce ya yi guda lokaci ya yi ta to wannan guda da ita ce guda ta jawo saura wannan za ka ada'i za ka yi shine maganar za ka na a kamar azar aka magana باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مضر قال فقيل ل- لابن عباس ما أراد بذلك قال أراد أن لا يهرج أمته وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه رواه جابر بن زيد وسعيد بن جب... وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق المقيلي وقد روي عن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال أب... قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عنش عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر وحنش هذا هو أبو علي الرياعي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين صلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم haka ma يجمع, haka malikiya sun yadda haka يجمع بين الصلاتين في المطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ولم يرى الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين amma ga malikiya sun hata hanyar musamman mai rashin lafiya wanda yake iya suma ya san lokacin da gudun haka na ya jami to wannan da hadisi na ƙarshe kawo da kun jiya akwai hanash wanda sunansa ana ce mishi abu ali rahibi rahibi sunansa husaini ibn qais da ibn jiddan haka na albani ya ce hadisi da ibn jiddan
باب ما جاء في بدء الأذان قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي
yin kiran sallah ko na hadisi na ƙarya wanda aka ce wai manzo rama alaihi salatu wassalam lokacin da Isra'i da Mi'raji wai yana can wajen Isra'i sai ya ji wajen ya al'arshi can wai ya ji kiran sallah wannan magana wata tabbata ba hadisi ne mazo wanga dai abin da an ka jiya shine gaskiya abin kuma ta bala su bi kan nan lalle wanda an ka taba shi ko kuma da ya tashi to ko shi ne ita a'a taba gurin haka نعم na
قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال إن هذه لرؤيا حق فقم مع بلال فإنه عنده وأمد صوتا منك فألقى عليه ما فألقي عليه ما قي- ما قيل لك ولينادي بذلك قال فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو